أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أخذل من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان آه بركم لأزمي يوم 24 ga watan Ramadan shekara 1445 wanda ya daidai da uku ga watan hudu shekara 2024 cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gudanarwa a zawiyar maulana al-sheikh sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu ta'ala anhu muna cikin suratul mulk inda Ubangiji tabaraka ta'ala ya ce ya yi alkawari wato bayin Allah zai tabbatar da su a doron ƙasa a matsayin khalifofi wato sai ya ce wa aqimus salata wa atu zaka ku waɗannan da aka ajiye ku a matsayin khalifofi ku tsaye da sallah kuma ku ba da zakka sa'annan ku yi biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa sallama don wato addin kanku eh ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙara cewa la tahsabanna allazina kafaru mu'jizina fil ard kada ka zaci waɗanda suka kafirce za su gaza wato za su gagari Allah a doron ƙasa a'a ubangiji yana da ikon canja su ya kawo muminai su ko ya hallakar da su wa ma'awahumun nar kuma wuta ce makomarsu Allah ya ce fir da wannan makoma eh na'am يا أيها الذين آمنوا ليستعجلكم الذين ملكت أيمانكم na'am والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم na'am وحين تضعون ثيابكم من الوسيلة ومن بعد صلاة العشاء na'am ثلاث عورات لهم na'am ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم كذلك كذلك كذلك يبين الله لكم الآيات haka خلاص آه Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi magana a nan game da wato shigan gida ta ɓangaren yara ƙanana ko ko bayi, kamar da jiya muka karanta ba zai yi mutum ya shiga kowane gida sai ya yi sallama bayan ya yi sallama kuma sai ya nemi izini. To da haka hatta yara ma wannan sai sun yi. Ubangiji ya ce, Ya ayyuhal lazina amanu liyasta'azinkumul lazina malakat aymanukum. ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya bayinku da kuyanginku su ma kada su shigo wajenku ba tare da izininku ba. La yadkhuluna alaikum illa bil istizan والذين لم يبلغوا الحلم دكو دندا بسدلج ما يارا كذلك الأولاد الصغار الأحرار hakanan ƙananan yara ma kada su shigo wajen iyayensu ba tare da sun ba su izinin shigowa ba. Eh, talata marratin, wato, su nemi izinin shigowa wajen iyayensu ko gidaje wato a lokuta guda uku, fi salatati auqatin. هذه الثلاثة الأوقات لا بد فيها من الاستئذان قبل الدخول باب وكواء وأن اللوكتا sai an nemi izini gabanin a shigo ko da yara ƙanana ne sai sun nemi izini shi ne min qabli salatil fajr gabanin sallar asuba to ba zai yi yaro ya shigo ba tare da izini ba li'anna al-laila waqtul mabit dan shi dare lokaci ne wato na kwanciya wa waqtul iwa'i ila al-ahali lokacin tarowa ne da iyalai وحين تبعون ثيابكم من الظهيرة da kuma tsakiyar rana lokacin da za ku kuɓe kayanku saboda zafin rana shi ma ko da yara ƙanana ne kada su shigo kawai ba tare da izini ba kazalika waqtul qailulati waqtul qasir ba'dhum yanamu alqailulata dan wasu suna bacci na qailula wa ba'dhum la yanamuha wasu ku ba sa baccin falihada wusifa hina tada'una siyabakum min adh-dhahirati wani ma ba bacci yake ba kawai saboda zafi zai cire kayan shi ya dan sha iska ko to kaga bai dace a ce yaro ya shigo ya samu ma'aifiyarsa a wani yanayi ko ko ma'aifinsa a wani yanayi da haka wannan laduba ne wanda iyaye za su nuna wa 'ya'yansu eh wa min ba'di salatul isha haka nan kuma wato bayan sallar isha shi ma su nemi wato izinin shigo kazalika ba'da salatil isha'i al-layl kulluhu wato dare dukkaninsa bai halatta yaro ya shigo wajen ma'aifansa ba dan sai ya nemi izini a waɗannan lokuta guda uku eh laysa alaikum na'am ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم
Ubangiji tabaraka wata'ala ya ce laysa alaikum wala alaihim junahun babu laifi gare ku da kuma yaran bayan waɗannan lokuta ƙananan yara ake magana amma in dai babba ne to ba zai yi dama ya shiga gidan mutum ba tare da izininsa ƙaramin yaro ake magana bai dace yaro wato idan aka yi sallar isha yana ganin gidansu ne kawai zai shiga a'a ya nemi izini idan ko dare ma ya kai dare ya dace kai ya shiga gidan kawai wannan shine abin da ya dace eh ba'da hadhihi al-awqat ath-thalathati al-abidu was-sibyanu yadkhuluna ala waliyihim bidun izn bayan lokutan nan guda uku babu laifi yara ko bayi su shiga wajen iyayen gidansu ba tare da ma sun ba su izini me yasa ai su tawafuna alaikum masu Ubangiji ya ce su ai masu zagayawa ne gare ku suna muku hidima da haka ba sai sun nemi izini a kowane lokaci amma waɗannan lokuta guda uku keɓantattu to sai sun nemi izini ba'dukum ala ba'd wato sashen ku suna shiga wajen sashe ai na'am Ubangiji ya ce hakan nan yake bayyana muku ayoyinsa saboda ku amsa umarni. Na'am. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san da dukkanin halittunsa abin da suke aikatawa kuma guni ne cikin abin da ake yake gudanarwa. Eh, su ilabnu Abbasin an hadhihi al-ayati. an tambayi sayyidina Abbas game da wannan aya kala kana zamanu zamana illatin wa faqrin wannan zamani zamani ne na talauci laysa indana yusrun babu yalwa wato a wurin mu amma al'ana faqad basaqa Allah ar-rizqa wattakhadna al-buyuta wal abwaba was-sutura a lokacin babu yalwa amma yanzu Allah ya yalwata arziki ya shimfida shi da haka suna da ɗakuna da ƙofofi amma da labule. To da haka yaro kaga ba zai shigo ya ga iyayensa a wani yanayi wannan ba zai zama laifi ba wal hukmu idza waqa'a bi illatin yartafi'u bi zawali illati shi hukunci idan ya auku da wani dalili to hukuncin yana dagewa idan wannan dalili ya gushe da haka lamarin neman izinin yara abun sassautawa ne na'am وإذا بلغ لهما منكم الحلم فليستعجلوا كما استعجل الذين من قبلهم na'am كذلك يبين الله لكم آياته na'am والله عليم حكيم Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce idan ma yaran su ma suka kai wato balaga da haka su ma ba zai yi su shigo wajen iyayensu falyastazinu sai sun nemi izini a dukkan lokuta ba dan gidanku ne ba zai yi ka shiga kowane lokaci ba sai ka nemi izini a kowane lokaci in dai ka kai balaga fi haqqi as-sighari wal abidi wal khadami wal khuddami amma as-saghiru idza balagha mablagha ar-rijali wato shi karami idan ya kai balaga fa kullul awqati sawa'un indahu dukkan lokuta daidai suke a wajensa da haka la yadkhulu baita ahadin illa bi iznihi ba zai shiga gidan kowa sai an bashi izini kaka ce gidanku ne kato kawai ka shigo ka samu wato ma'aifanka a wani yanayi ko ƴar uwarka ko ƴan uwanka wanda yana kawo abubuwa wato wanda zai kawo gurɓacewar tarbiyya na yara ɗin إيه نعم كما استعذن الذين من قبلك آه، من قبلهم كما يند واتو من يسكي نيما إذني قبالي سسوما هكني كذلك يبين الله لكم آياتي أكنا أبنجي يكي بين رامك آيوينسا هكونشه هكونشنسا والله عليم حكيم يا سند علي تنسى كما قنيني أكن دكا لمرا ديكي قدانروا نعم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح نعم فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متفتتات بزينة نعم وأن يستعففن خير لهم نعم والله سميع عليم wato shi addinin musulunci ba abin da ba a bayyana shi ba sai dai abin da baka karanta ko baka ji ba eh kuma dole ne mutum ya ɗabbaka abubuwa da suka zama wajibi sunnoni da sauran wato mustahabbai ya yi kokari na aikata su wannan shine addinin musulunci ba kawai ka yi sallah ka yi azumi idan Allah ya baka dukiya ka yi zakka ka je hajji a'a dukkan mu'amalolinmu mu Allah ya dabaibaye su da dokoki da haka wajibi ne mutane mata ne ko maza su zama suna wato kiyaye waɗannan abubuwa Ka- a, ubangiji ya ce a wal qawa'id minan nisa'i wato dattijai mata da suka zauna wa aure bi ma'ana suka daina aure ko ko suka daina al'ada la yarjuna nikahan ba sa fatan yin aure da adna anil haidi wal waladi sun zauna ga barin al'ada ko ɗa likibari hinna don girmansu hunnal aja'izu su ne tsofi almutajallatu manyan mataye da tijai allati la shahawata tafihinna waɗanda ba su da shahawa talisa alaihinna junahun da haka waɗannan ba su da laifi an ya za'ana siyabahunna wato su ajiye tufafinsu ba tare da sun yi lulluɓi ba ba laifi ba ne idan mace ta kai tsufa to in bata rufe kamar wuyanta da kirjinta wannan ba zai zama laifi kamar da muka karanta wato wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna eh idan dattijiyar mace ce ba laifi an yi ga'ana thiyabahunna min al-jilbabi wato mayafi wal rida'i wal qina'i fawqa al-khimari ko da basu daga sun daura dan kwali in dai dattijiyar mace ce to ba zai zama laifi idan ta bar sauran jikin nata amma ba wai jiki ake nufi kamar wuya eh falaysa alaihinna jirahun babu laifi akan haka amma eh karijali yajuzu lahunna an yakshifna an wujuhihinna ya halatta gare su su yaye fuskan su karijali kamar maza idan kunna la sha'awata fihinna idan suka zamanto ba su da sha'awa amma su ma zamantun haira mutabarijacin bizina ba suna bayyana adonsu ba ne ko da tsofi ne kada ya zamanto za ta cancada ado ta zauna ta bar jikinta a waje wannan shi ma bai halatta ba ka iladatin wa siwarin wa khalkhalin ta sa rataye wato dusi ko sarka ko ko ta sa awarwaro ko ta sa kwandage ta fidda shi a fili ko da tsohuwa ce wannan bai halatta ba eh su ɗin ma da aka ce babu laifi idan suka bar kamar wuyan su ɗin a waje Allah ya ce wa yasta'fifna khairul lahunna su kame wato da barin wannan abin ya fi musu alheri almar'atu awra ita mace al'aura ce ta rufe jikinta shine alheri wallahu sami'un ubangiji yana jin duk abin da ake faɗa kuma ya san abin da ke cikin zukata na'am a wato haza fi haƙƙi ar-rijal wannan an yi magana ne a haƙƙin maza idan wato su rufe jikinsu ga barin mazaje bi haythu anna ar-rijala la yurghabu la wato la yarghabuna fiha wato maza ai ba sa son sofi wala yarawnaha ahlan li an tunkaha wato mazaje ba sa ganin wannan mace da ta fara tsufa wato ta kai a aure ta amma hi fi nafsiha fala ta zalu tabdu zalika abadan in dai mace ce to ko ta tsufa ita tana fatan ta yi aure an gane yayi allati la yarjuna nikahan min fi haqqi rijali a wajen maza ne ba a wajen matan bane eh a wala ta asumin ghaliban yukka anna ajuzan kanat maridatan maradan mutafawilan ana ba da labari wata tsohuwa ta yi rashin lafiya rashin lafiyan da ya so fada alaha abna'uha lafibba sai ƴaƴayenta suka kirawo mata likita likitoci fa ja'a tabibu fa nazara ilaiha sai likita ya zo kalli wannan tsohuwa fa idza hiya mutazayyinatun bil libas wal huliy wato sai gashi ta yi ado ta sa zinare wato ta shafa turare fa qala la ba'sa alaiha babu wani laifi akan wannan tsohuwa amma uqlibu laha zawjan faqat ku nema mata miji kawai la shi tsohuwa ne eh uqlibu laha zawjan faqat kana al-awladu mithlu hadhihi taqulu fiha inna yutlabu laha zawjun kamar wannan tsohuwa zaka ce wai a nema mata miji hadhihi la hajata laha wannan ai ba ta da sha'awa qalat qatala kullu Allah tace mamaki gare ku antum a'lamu an tabibu ko kuke da sani ko ko likita ba likita ya faɗa ba da haka ku nema mu lubuji ta gane a sai to da haka a hakkin maza ne za su gaba su cancanci aure ba eh aqdibu a'lamu tace likita ai yafi ku sani wa hada aksu rabi'at al-adawiyyah wannan akasin sai da rabi al-adawiyya wato wata basufiya ce babba mai bautan Allah tabi'a ce يحكى أن رابعة الأدوية لما مات زوجها أنا بعد الأبار وتسيد رابعة الأدوية دمجن تيرسو يستاذن الحسن البصري ورجال من أصحابه في, في, في الدخول عليها سيدي حسن البصري دوس الماجرنسا سكن بإذن شقاوجا رابعة الأدوية فأذنت لهم سيتباس إذني وأرخت ستارا bainaha wa bainahu sai ta sauko da labule tsakanin su qala la al hasan al'ana ma tabaluki sai na hasan al basri yace to yanzu fa mijinki ya rasu wal mar'atu la budda laha min ba'lin ita mace babu makawa sai tana da miji la budda an tatazawwaji dole ki aure qalat na'am sai tace to zan yi aure amma yakhtaru yakhtaru a'lamakum ku zabi wanda yafi ku ilimi ukallimu sai na masa magana ko ukallimu ne magana da ni qalu al-hasan al-basri wanda yafi su ilimi suka ce hasan al-basri qala as'aluka an arba'ati ashiya zan tambaye ka abu guda hudu eh tace wa sayyidi hasan al-basri idza qubba ruhi qubba 'ala al-iman aw 'ala al-kufr idan aka zo karɓar rayina za a karɓi raina akan imani ne ko akan kafirci ta masa wannan tambaya qala al-hasan هذا غيب لا يعلمه إلا الله وأن أي غيبي نباه وندي سنسسي الله قالت إذا سألني منكر ونكير يكون جوابي على الثبات أم على الأكس إذن أكبرني لأكبري منكر ونكير سكزو suka mata tambaya ta ce alfa na zai zama daidai ko ko ba daidai ba kaji wato mata a suran maza kenan kala laha hada ghaibun la ya'lamuhu illa Allah sai da Hassan al-Basri ya kara ce mata wannan gaibi ne shi ma ba wanda ya san sa sai Allah kala idza kharajat as-suhuf idan takaddu suka fito abdu kitabi bi yamini an bi shimali zan karɓi littafi na da damini ko da abu kala haza ghaibun la ya'lamuhu illa Allah shi ma wannan gaibi ne ba wanda ya san sa sai Allah kalat idan nudiya idan aka yi kira ranar tashin alkiyama aka ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wato ɗaya jama'a tana aljanna ɗaya jama'a tana cikin wuta fi ayyi fariqaini akunu a wacce jama'a zan kasance cikin ‘yan wuce ko ‘yan aljanna. Kada haza ghaibun la ya'lamuhu illa Allah. Har yanzu Hassanul Basri ya ƙara an sa masa cewa wannan gaibi ne babu wanda ya san sa sai Allah. Qalat ana a'lamu hadhihi al-arba'ata. Da haka wato tace ita ta san waɗannan abubuwa guda hudu a'lamu ahad wato ahadun ya'lamu hadhihi al-arba'ata ma hajatuhu fi nikah. mutum da ya san waɗannan abubuwa guda hudu ne a gabansa menene bukatarsa ga aure da haka ita ba za ta yi aure ba kenan to da haka da haka ce can mace ko ta tsufa tana son miji ba dukkan mata ba ne matan masu mutanen Allah su ba ruwansu da wannan yawwa dama an ce idan mutum ya samu Allah to baya da sha'awa sai dai kawai biya bukata amma sha'awar dai tana mutuwa eh ba zai yiwu ba eh akwai wanda suka rayu ba su ma taɓa aure ba kuma mazaje ne normal an gane kamar su imam suyuti ibn taymiya da imam nawawi imam nawawi ya rayu kusan shekara 60 sai aka ce masa imam nawawi ya ba kai aure ba sai ce mantawa ne da na tuna da nayi kuma maganar nan ba wai ƙarya bane ko ko ina wasa ne sun fi ƙarfin wannan an gane yace mantawa ne to da haka mutum yana ƙara kusanta Allah sha'awarsa tana raguwa amma lafiyar fa tana nan in aka yi wasa ya fi maza arba'in a lafiya ba haka ne dan idan kana ibada wato kana karatu duk wannan hasken yana ratsa ka da haka ba mai lafiyanka ko da ana ganin ka da wani rashin lafiya wannan dai hoto ne amma a ruhinka din lafiyanka ba mai lafiyanka eh dan mun karanta ai mala'ika jibril idan ya kawo annabi wahayi to yana ratsa jikinsa ne shiga da haka ya saraya wannan haske zai saraya jikinsa to shi ma mutumin Allah haka yake tare da addinin Allah kullum addini yana yana ratsa ka ana tsaga ka ana cire addinin Allah to ai babu abin da ya kai wannan da haka to akwai mataye wanda gashi suna nan a matsayin mataye amma ba ruwansu da aure shi kenan sai ta ƙara cewa walakin ya hasanu as'aluka billahi tace hasan zan tambaye ka dan Allah kam ajza'ul aqli fil insani wato kashe kashen hankali nawa ne a jikin mutum qala qala asharatu ajza'i wato hankali kashi goma ne tis'atul lirijali wa tis'ul lilmar'ati kashin hankali kashi tara cikin goma na maza ne kashi ɗin shi ne na mace an gane ƙarar kam ajza'u shahwaci to sha'awa kuma kaso nawa ne ƙara asharatu ajza'in kaso goma ne tis'atun lin nisa'i wa juz'un lirajuli kaso tara na mata ne kashi ɗin shi ne namiji قالت له أنا أقدر أن أحفظ تسعة أجزاء من الشهوة ina da ikon wato kiyaye kashi tara na wato sha'awa bi juz'in min al-aqli da bangare da hankali guda daya wa anta ta'jizu an tahfaza juz'an min ash-shahawati kai ko ka gaza kiyaye wato bangare ɗaya na sha'awa bi tis'ati ajza'in min al-akli da wato kaso tara na hankali Allah ya baka hankali kaso tara sha'awa guda ɗaya to da hankalin nan naka ba za ka iya kare sha'awa ba ni da hankali ɗaya nake control din sha'awa tara an gane ai ka ji fa sai sai da Rabi al-Adawiya an ce ita ba ta magana ma sai da Qur'ani duk maganar da an gaya mata to za ta maida shi da Al-Qur'ani ne eh da haka wato ilaika anni tace ka kyale ni ana la hajata li fi nikahi ba ta ba ta da bukata aure tace eh Allahu akbar na'am ليس على الأ- ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج na'am wato ولا على أنفسكم أن تعبدوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم na'am أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم na'am أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم na'am أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم na'am ليس عليكم جناح أن تعقوا جميعا وشتاتا na'م فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة na'am كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون a ubangiji tabaraka wa ta'ala a wannan aya yana magana ne akan wato inda mutum ya dace ci abinci an gane aikin amma a zamanin nan in ka je ka saba abincin wani fa akwai rigima ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce laysa 'ala al-a'ma haraj babu laifi ga wato makaho ko ko mutum da ya zama yana dingishi gurgu kenan ko ko marar lafiya babu shi ma laifi wato a gare sa fi muka fi mu'akalati muqabilihim su ci abinci tare da kamannin su makaho ya ci abinci da makaho ba laifi bane haka gurgu haka shi ma marar lafiya kanu yatajannabuna mu'akalata ba'dihim li ba'd wato sun kasance a da suna nesakar cin abinci tare da juna. Al'ama ya kulu idan akaltu ma'a arbabil basa'iri rubbama ta'allaka ahduhum bi shay'in wato oke su ci da wato kishiyoyinsu ba wai ma wanda suke kamar su ba. Eh a wato makaho da yana cewa idan ya ci abinci tare da masu gani rubbama ta'allaka ahduhum bi shay'in watakila ɗayansu zai rataya da wani abu wa hudu ana li adami ruwici sai ni na ɗauki wannan abin dan ba na gani to dalilin wannan sai su ce a'a ba za mu ci abinci da masu gani ba kada mu ɗauka musu wani abin da ransu ya rataya gare shi wal basiru ya kulu aksa dalika shi ma wato mai gani sai ce wato baya zai ci abinci tare da makaho ba saboda ta yi makaho yana son wani abu shi ya ɗauke fata'arraju bi mu'akalati ba'dhum li ba'd sai suka nufaci cin abinci tare da junansu sai wannan aya ta sauka nasala alaihim Allah haraja babu lafi a cikin wannan wato cin abincin tare wala ala anfusikum babu laifi gare ku ku ci abinci wato min buyutikum daga gidajenku laysa alaikum harajun fi aklikum min buyuti auladikum wato babu laifi mutum ya ci abinci a gidan ɗansa. Buyut- ah, Wato, buyutikum, haga ma'anahu buyuti, buyutu auladi. Da aka ce gidajenku, ai mutum ya ci abinci a gidansa ba laifi. Ana nufin wato gidajen ‘ya'ya gidajenku ne. Li'annan insana la ya taharraju abadan min an yakula malahu fi baiti. Dan mutum baya ne sassar wato cin abinci ko cin dukiyarsa a gidansa. هذا ليس فيه هرج إنما يعني بيتا كبيته wato yana nufin gida kamar gidansa bin nisbati lahu dangane gare shi wa huwa baitul auladi wato gidajen yaya bi dalili inna atyaba ma akala ar-rajul min kasbihi ubangiji a annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi halal abin da mutum zai ci shine neman sa wa inna waladahu min kasbihi ɗansa ko yana daga cikin abin da yake ya nema eh ya zo a hadisi an tawa maluka li abika kai da dukiyarka wato na ubanka ne amma ba ana nufin mallaka ba a'a idan da dukiyar ka ta mahaifi ne idan ka ga uban ya rasu ai za a ci za a ci gadon dukiyar ko yawa ko kuma zai yi a idan ɗan ya rasu uban ya ci ato tun da dukiya na ne ba mai gadonta ba haka magana take nufi ba abin da take nufi an tawa maluka li abika wato kai da dukiyanka wato kun halatta ga iyayenku amma ba mallaka bane a ba mallaka bane da haka ya halatta uba ya ci daga dukiyar ɗansa ba ana nufin dukiyar ɗan ya zama na uban ba musulunci ai babu zalunci la zarara wala dirara da haka mutum zai wato ba wa uban shi kowanne abu da yake da niyya ya bashi kamar yadda shi ma uban yake bashi جعل الولد وما له ملكا لأبيه أقصى ما يحكم به الأولاد الآن ساقاني يندوى سيارة سكي هكونشي أيو هي يسو بس إسدوك ينسبا لا جناح على الأبي باب لي في واتو معي فيه أن يدخل بيت ولده يشيغي جدا تنسى ويتناول ما شاء يدوكي أبن ديسو ويأكل لشكما إيه لأن الولد wa milkahu milkun lil abi mallakar uba ne amma na halacci ne ba wai mallaka haka bane eh wato shi da wajibi ne kyautata ma'aifansa amma idan ko ba su da shi to wajibi ne ciyar da su amma ciyar nan zai ciyar da shi shi kadai da matarsa guda daya idan sun yi rauni ba za su iya aiki ba da bai musu aiki guda daya wannan abin da yara za su wa iyayensu kar ya wuce wannan in ya wuce wannan ko musulunci bai ba da dama ba Allah ya ce wa bil walidain ihsana a kyautata wa iyaye amma ba za ka rike su ba lokacin da ya zamanto ba su da karfin nema to za ka rike shi wajibi ne kuma za ka rike masa matarsa dan kaga ba zai je Najira ba idan ba za su yi aiki ba to za a nema musu mai aiki guda ɗaya abu ukun nan shikenan amma haramun ne uba ya karbi dukiyar ƴaƴansa ya zo ya kai wa ƙananan yara wannan babu addini musulunci shi kada ake riƙewa wannan yaran su ma za su riƙe kansu a ƙaddara ba shi da kowanne ɗa babba sai wannan ƙananan yaran shi kuma ƙarfinsa ya ja baya to dole ƙananan yaran nan su ne musu ciyar da ubansu dole ne babu uzuri ka ce wai ƙaramin yaro ne a a wannan babu addini musulunci shi dole ya riƙe kama ba wai riƙe kansa ba amma ka karbi dukiyar manyan yara ka kai wa kananan yara wannan addini musulunci babu shi saboda yana kawo gaba da fada addini musulunci an tawo maluka ne abika din an ba da dama ka yi amfani da dukiya amma kada ya zamanto kana ɗaukan dukiyarsu kana kai wa wasu yara wannan babu da haka addini musulunci addini ne da adalci a ƙarƙashin wannan hadisi malamai sun yi wannan bayani kuma kada ya zamanto yana lalata musu dukiya shi mubazziri ne yana shaye-shaye yana abubuwa ba daɗi saboda ya haife su ya zo ya ce dukiyanku ai ba ku isa ba sai kun bani kaza ke addini musulunci babu wannan an fahimta da haka a rika adalci eh babu laifi aw buyuti abaikum ku ci daga gidajen iyayenku ba laifi bane kuma har kakanni sun shiga ba zai yi yaro ya je gidan kakansa a ce ba zai ci abinci ba ko kuma in ya ci a masa gori wannan babu addini musulunci إيه لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يجوز للولد أن يتناول من بيت أبيه يا هلت جاء يشد جدا ما يفنسا أو بيوت أمهاتكم كوكو تشد جدا جدا إيايانكم ماتا ka auri mace ta ce ‘ya'yanta ba za su ci abinci ba wannan babu addinin musulunci, au buyuti ikhwalikum ko ko ba laifi idan kuka je gidajen ‘yan uwanku maza ku ci daga wannan abincin shi ma ba laifi bane aw buyuti akhawatikum ko ko gidaje ƴan uwanku mata idan kuka je shi ma in kuka ci abinci ba laifi aw buyuti amamikum ko kai gidajen baffanninku maza au buyuti ammatikum ko gidajen wato wa babanninku au buyuti ahwalikum ko gidajen kawunnanku shi ma idan kuka je ba laifi a baku abinci ku ci au buyuti khalatikum ko ko gidajen iyayenku mata wato innani kenan aw ma malaktum mafatihahu ko ko abinda kuke da mallakar wato mabudansa a ce kai ne treasurer na guri to babu laifi kai amfani da wannan ai khaza'inahu allati wato udi'tumuha aw da'tumuha inda khazinikum aw sadiqikum babu laifi in ka je gidan abokinka ka ci abinci eh haza idza tayakkana ridahum bidhalika duk wannan abubuwa da aka ambato ka ci abincin su ba laifi bane idan ka tabbatar sun yarda da ka ci din amma in ba su yarda ka ci ba ko a fuska ne to karka ci idza tabayyana annahu bidukhuli bidukhulihi bayt akhihi idan ya bayyana gare sa in ya shiga gidan dan uwansa wa tanawala ma sha'a min baiti ya dauki abin da ya so daga gidan yurdi al-akha ya zai yarda da wannan dan uwa wala yuziduhu ba zai kusatar da shi to in ka je ka cika koshi kharaja ibn abbas wa raja'a sayyidina abdullah ibn abbas ya fita ya dawo fa wajada jama'atan min as-sahabati dakhalu baytahu sai samu wato jama'ar sahabbai sun shiga gidansa wa rafa'u al-firasha suka dage shimfida wa kana wa kana dakhara ta'aman tahta firashi ya tanada abinci a ƙarƙashin wato shimfiɗarsa fastakharajuhu sai suka fito da wannan abinci wa saru yakuluna sai suka zamanto suna ci daga wannan abinci sayyidina abdullahi ibn abbas sa'ata mustabshiran sai yazo yana farin ciki wa qala hakada adraktu albadriyina haka nan na samu mutanen badar yaf'aluna suna aikatawa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama laisa harajin bainahu sahabban annabi babu wani laifi tsakaninsu kullu man dakhala baita sahibihi duk wanda ya shiga gidan abokinsa wa wajada shay'an ya samu wani abu yuhibbuhu wato yana son sa ya tanawalu faqat sai zai dauki zai dauki wannan abu wa adatul arabi wato al'adar larabawa annahum kanu yastajizuna sun kasance suna masu halattar da idan safar insano idan mutum yayi tafiya wa afisha wato yaji kishi wa laqi hayawanan ya hadu da dabba li ayi ahdin da kowanne mutum ya khudhu a idan da kama wannan dabba ya halubu wa yashrabu laysa fi zalika shay al'ada ce ta larabawa in ka hadu da wannan dabba zaka kama ka tatsa ka sha ba laifi bane hatta illa rasul sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila hijrati har lokacin da annabi ya fita hijira ila al-ghari kogo kharaja Abu Bakr wa laqiya ra'iyan min Quraish ya ga da makiyayi daga Qurayshawa kala lahu afi ghanamika labanun shin akwai nono a wannan awakin naka kala na'am fa akhadha shatan wa halaba sai kama wato cinkiya ya tatse ta wa atabi ar-rasula fa shariba ya kawo annabi ya sha daga wannan nono لأن هذا كان من عادة العرب عادة قريش وأن العادة تقريشاوى يفعله بعضهم لبعض فقبلته الشريعة كما وضعوه wato yanda suka ajiye shi haka addinin musulunci ma ya karɓe sa idan ka samu abu kana jin yunwa to in ka ci ba sata bane amma banda daukan guzuri kuma yawwa idan kana da gonar kankana sai ka zo ka samu wani mutum ya sha kankana kar ka ce ya maka sata amma idan ya ɗauka a bakin rigansa ya tafi to a nan ka ce ka kama farawo ko ko kana da gonakan dabino mutum ya hau dabino ya ce ko shi wannan ba laifi bane amma kada ya zama buri fa idan farda yake ko yana jin yunwa ya ci to wannan ba laifi bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai fada yace ghayra muttakhidin khubnatan banda wanda ya rika a bakin riga wannan shi wato sata ne addini musulunci haka ma shi ma ya tabbatar da wannan haula'il aqaribu waɗannan wato makusata dangi kenan wasadiqu min jumlatil aqaribi shi ma aboki yana cikin dangi ne aw aqrabu kai ma har ma ya fi dangi din aboki eh haitu inna ahlan nari lam yastakhiru bi quraba'ihim mutane wuta ba za su yi alfahari da danginsu ba bal bi asdiqaihim za su yi alfahari da abokanansu fama lana min shafi'in wala sadiqin hamid wala sadiqin a ranar tashin alkiyama idan aka ce musu menene ya shigar da ku wato wuta sai su ce ai su ba su da masu cetonsu kuma ba su da wani aboki makusanci da zai cece su da haka kaga sun yi alfahari da aboki aboki yana da muhimmanci a addinin musulunci na'am laysa alaikum junahun an takuru jami'an Allah yace kuma babu laifi ku haɗu ku ci a tare duka au ashtatan ko ko ɗaya amma a ci tare din yafi albarka eh mutafarriqina kana ba'd almuslimin idha hadara ta'amuhu yakhruju yatlubu man yakulu ma'ahu wasu daga musulmai wato idan aka kawo musu abinci suna fita su nemi wanda za su ci abinci tare da su in lam yajid man yakulu ma'ahu lam yakul idan bai samu wanda zai ci tare da shi to ba zai ci ba wa idza wudi'a lahu ash-sharabu idan aka ajiye masa abin sha shi ma kharaja yaqlubu man yashrabu ma'a sai fice yana neman wa zai sha da shi in lam yajid man yashrabu ma'ahu lam yashrab idan bai samu wanda zai sha tare da shi to fa ba zai sha ba zai iya ba dalilin wannan ayan nan ta sauka tana bai dage wannan wato na tsanani da mutane suka sa kansu babu laifi a ci tare ko mutum ya ci shi kadai ba za a ce wani marwaci ba ne ba taɓa ganin kwanan gidansa ba Allah ne faɗa mutum ya ci shi kadai ba laifi ba ne in ya kawo jama'a ma ba laifi ba ne ya kintata eh na'am
فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace fa idza dakhaltum buyutan idan kuka shiga wato gidaje wanda ba ku da komai la ahla ba kowa ciki fasallu ala anfusikum mutum yayi sallama ga kayin sama al insanu idza dakhala baytahu yusallimu mutum in ya shigo gidansa to fa zai sallama in kana fihi ahadun wa in lam yakun fihi ahadun yusallimu ala ibadillahi salihin ko da ba kowa ma a gidan ai akwai mala'iku a ciki ko to da haka zai wannan sallama fa innal mala'ikata taruddu alayhi mala'iku za su rida masa iyai wannan sallama Allah ya ce ta'iyatan min indillahi mubarakatan tayyiba wato wannan sallama gaisuwa ce daga Allah da ya sanya muku ita mai albarka kuma tsarkakakka. هذه التحية من عند الله مباركة طيبة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النبي لا شيوى إذا أتيت بيتك فسلم إن كان فيه أحد إذا كذو جدنك كي سلم إن أكوني أشكي وإن لم يكن فيه أحد فسلم على عباد الله الصالحين إذا ما ذا قوة كي سلم gabayin Allah nagartattu su ne mala'iku. Wa salli ala nabi sallallahu Alaihi wasallam, bayan ka yi sallama to ka tsara salatin annabi. Bayan haka, wad kurisman lahi ta baraka wa ta'ala, ka tsara ambacin sunan Allah ko ƙulhuwan Allah ka karanta. Wai za kunta kari da baitika idan ka zamanto a wajen gidanka ma kullu mallaki ta hu fasallim alaihi. duk wanda ka haɗu da shi ka yi masa sallama fa inna hada yuksibu al-mar'a tul al-umri yin sallama ga kowa yana ba wa mutum tsawon rayuwa an gane tun da Allah ce tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba da haka daga cikin abin da yake ƙara tsawon rai yi wa kowa sallama baka rena kowa ba ko ko a baka sallama ma mutum ka rena shi ba za ka karbi sallamar shi ba da haka kai kai asara na ɗaya mala'iku za su beda masa, na biyu kuma Allah zai ba shi tsawon rayuwa, to kaga kai kuma ka rasa abubuwan nan kenan. Eh, to jahilci ne wani abun kuma, ba wani abu ba, yana ganin mutum zai ce, Assalamu alaikum wai zan ba shi da kuɗi ba zai kalle shi ba. Ko kuma zai haɗu da mutum saboda ba shi da kuɗi ko kallon sai ba zai yi, ba zai kallo ba. Duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba har sai an samu wato sallama keɓantacciya taslimu alkhafa sai keɓantattu kawai ake gaidawa amma in kai baka daga cikin wato elis manya kenan kai baka kai a yi maka sallama ko a karɓi sallaman ka ba Allah ya kiyaye mu da irin wannan ɗabi'a eh kaga kai ya yaɗa sallama yana kawo saurayi eh salamuhu kharij baitihi wato yin sallama wajen gida yana kawo albarkar rayuwa wa yufsidu almar'a almar'a barakata baitihi wato salamuhu fi dakhili darihi wato mutum yayi sallama a cikin gidansa yana kawo masa albarka a cikin gida eh da haka idan mutum ya shiga assalamu alaikum wa kuma yayi salatin annabi yayi ambaci Allah ko da kulhu wallahu in yazo shi ma ya karanta duk wannan abu ne mai kyau السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام خارج الديار يجب طول العمر سلم او جن gidaje ba albarka yake kawowa tsawon rayuwa yake kawowa ka anna zalika sirru salami shi ibrahim yace wata kila wannan shi ne sirrin yin sallama dan mutum ya samu albarka kuma ya samu wato tsawon rayuwa Allahu akbar mutane da yawa ba san wannan ba wassalamu dakhil al-bayt dakhil ad-dari wato yunzil albarakat yin sallama a cikin gidanka yana sauko da albarka eh a zakara rasulu sallallahu alaihi wasallam anna al-insana idza ata manzilahu annabi ya ambata cewa mutum idan ya zo gidansa wa sallama ya sallama wa zakara sallallahu wato ya ambaci Allah in sarafa shaytan shaytan sai juya wa qala la makila lakum ba ku da wato wurin kailula wa in dakhala wa lam yusallim idan ku ya shiga gidansa bai yi sallama ba wa lam yadhkur ismallahi bai ambaci sunan Allah ba dakhala ma'ahu shaytan shaytan zai shiga wato gidan shi tare da shi wa idza waqa'a ta'ama idan ya aje abinci ma wa zakara ismallahi qala shaytanu la ghada'a 'indakum wala asha idan ya aje abinci zai ci sai ambaci sunan Allah to wannan shaytan zai ce ba shi da abincin rana ba shi da abincin dare a nan wajen ku kaga kenan idan idan yayi sallama shedan ba zai samu daman shiga gidan ba idan ko bai sallama bai samu daman shiga gidan to in ya ambaci Allah akan abincin sa shedan ba zai ci wannan abincin ba an fahimta amma fa shedan yana gidan wa in lam yadhkur isma Allah akala shaytanu ma'ahu idan ko bai ambaci sunan Allah lokacin da zai ci abinci bai ce bismillahi ba to shekan zai ci abinci tare da shi eh to da haka shi yasa annabi yace mutum ko da yana cin abinci a tsakanin ya tuna bai ce bismillahi ya faɗa idan ko har ya kare abincin saboda kaga kana jin yunwa kana dokin cin abinci da ka yi ka cinye abinci sai ka tuna baka ambaci Allah ba sai ka ce bismillahi awwalahu wa akhirahu to kana faɗan haka duk abin da shedan yace zai amayar بسم الله أوله وآخره وإن أتى لفراشه إذن كو يزو شمفتسا وذكر اسم الله يأم بسسونا ألا لوكتن لذي كنت أولا شمفتا قال الشيطان لا مأوى لكم ولا مبيتا باكو دواتو ما تترى باكو دورين كوانا وإن لم يذكر اسم الله إذن كو بأم بسسونا ألا يكنت أولا شمفتا بات معه الشيطان shekan zai kwana tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam in ya kwanta akan shimfiɗa yana yin karatu ya kai izu biyu addai da yake yi ba zai kai izu biyu to da haka mutane ya dace a yi kokari ana neman irin waɗannan abubuwa suna da sirri babba shi yasa mutum in zai addini gaskiya idan bai yi karatu ba kuma baya tambayan malamai wallahi yana cikin hatsari babba eh ko da baka yi karatun baka rika tambayan malamai menene kaza menene kaza duk sai a rika rubuta maka ana karanta maka mutanen da haka suke sai ga mutum bai karatu amma addu'o'i kala kala addu'an kaza addu'o'i na sur kulle da za a ga rike rike da shi abubuwa ne masu ke wannan din eh a kana wahid min as-salihin bi jiwarihi akharu wato sai daga cikin bayin Allah a gefen sa akwai wani mutum fara'a shaytanul jari shaytanus salihi fi ghayatil huzali shedani na wato wannan makoci a shebanin jari a ra'a shebanin salihi wato shedan na wannan makoci yadda shedani wannan bawan Allah yana cikin matukar rama wazzurfi yayi rauni wato shedanin bawan Allah kenan a rame yake kuma cikin rauni kana lahu sai shedan din ya gaya wa wannan shedan din na bawan Allah yace ma baluka yace me zai ne sha'aninka maridun kai kan baka da lafiya qala la shaidan yace ba ba shi da lafiya ba walakin sahibi la yaqulu an an zikrillah abokin nan nawa baya rakkanuwa ga barin zikirin Allah kullum yana cikin zikiri idza dakhala baytahu qala bismillah in ya shiga gidansa zai ce bismillah fa afqa fi shamsi sai ya wanzu a rana ba zai shiga gidan ba sai je rana ya zauna wa idza wada'a la wudi'a lahu ta'amu idan aka ajiye masa abinci ma qala bismillah sai ce bismillah da haka fala'a kullu ba na samun abinci eh wa idza wudi'a lahu ash-sharab idan aka ajiye masa abin sha ma qala bismillah fala ashrahu yana cewa bismillah ba zai sha ba zai sha ruwa ba wa idza awa ila firashihi idan ya taro zuwa shimfidar sama qala bismillah sai ce bismillah la ajidu shay'an da haka bana samun komai falihada baqitu ala hadhihi alhalati da haka na zauna akan wannan yanayi na rama da rauni qala al-akharu bi khilafi sahibi ana sai dai shedani yace sabanin mutumi na ji ko duk wannan baya yi la yadhkuru smallahi fi shay'in baya ambatan Allah sunan Allah a komai fa usharikuhu fi kulli ahwalihi da haka ina tarayya da shi a kowanne halinsa shi yasa Allah ya ce ash-shaytanu adu shaytan fa maki ne na'am kadalika ubangiji tabaraka wa ta'ala yace haka ne yake bayyana muku wato ayoyi na addinin sa la'allakum ta'qilun don ku hankaltu ai ku fahimci waɗannan abubuwa na'am إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه نعم وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا نعم إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله نعم فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم نعم واستغفر لهم الله نعم إن الله غفور رحيم a bai halatta idan wato ana tare da annabi a tafi a bar shi ba eh ba zai yiwu ba sai dai da izini ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce innamal mu'minuna wato sani mu'minai allazina amanu billahi sune waɗanda suka kasan suka bada gaskiya da Allah da manzonsa wa idza kanu ma'ahu idan suka kasance tare da manzon Allah ala amrin jami'in akan wani lamari da ya tara mutane lam yadhhabu ba za su tafi su bar shi ba hatta yasta'zinuhu sai sun nemi izininsa innal ladhina yasta'zinunaka lalle waɗanda suke neman izininka annabi to su ne suka ba da gaskiya da Allah da manzonsa fa idasta'zinuka li ba'd sha'nihim idan suka nemi izininka ga wani lamarin su fadan ka ba da izini amma liman shi ta ga wanda ka so eh واستغفر لهم الله كنما musu gafara da Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba aljum'ata idan annabi yana hudubar juma'a rubbama yatasallalu ba'd an-nas wata wata wato so dewa wasu daga cikin mutane suna sulalewa idza araba lahum udrun min ghairi sidan idan wani hanzari ya bujiro musu ba tare da neman izinin annabi ba فأوجب الله الاستدانة في الله يوجب كلمة إذنه لا ينصرف أحد إلا إذا استاذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبا زي جويا با إياني من إذن النبي وأذن له النبي كما النبي باش إذن يعني ما بس غافرة دعاك با زيوبا النبي صلى الله عليه وسلم يسي إذا كان يوم الجمعة إذا رأى الجمعة تكسن كيف كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة أقول ملائكة أكن كون نقوفا مسلاش يكتبون الأول فالأول سنة ربو تواتو نفركو سيدة فركو دي وان دي رجاوني زوا أقول لا دوسا وان دي رجاونا زوا أنا تربو تلادا أنا تربو تلادا لوانا زوا نفركو دي إيه. أي أول من أتى يكتبون له كو آه wato yaktubuna lahu thawaban sai kusa alif za a rubuta masa lada annahu huwa al-awwalu cewa fa shine na farko والثاني هكذا النبي حتى يدخل الإمام هل لمن يشبه فإذا دخل الإمام طووا طووا صحفهم إذا لمن يشبه يزون أكم منبري تفدا سنته ولن تكدو أما بابا كذا لا الجمعة با لا دلزو ولن واتو دفرقو شيني بكسامو با كان دا لا دلزو الجمعة أنك كان دا لا الجمعة أما cewa kai na farko ne to baka da wannan lada shi yasa ake son mutum ya samu kai zuwa masallaci wajalasu yastami'una dhikr su ma waɗannan mala'iku sai su zauna suna sauraron hudu ba eh yuktabu ba'du atabahu as-salati amma za a rubuta wato yani anna man man ata ba'da al-imam ba'da ityan al-imam lam yuktab lahu thawab al-ityan duk wanda yazo bayan liman to fa ba shi da ladan wannan zuwa na farko din وإن كان له جمعة كودا كوهنا بالجمعة إيه وقيل يكتب بعد تمام الصلاة وسسنشي za a rubuta masa wannan lada wai bayan cikin sallan ne kafin sallan zai ba za a rubuta masa ba to duk dai abin ɗaya ne na'am لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا na'am وليعلم الله الذين يتسللون منكم جوادا na'am فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم Ubangiji tabaraka wata'ala yace idan za ku nemi izinin annabi din to la taj'alu du'a ar-rasuli kada ku sanya kiran annabi a kankaninku kamar wato kiran juna kiran junanku ga juna sababu nuzuliha anna anna an-nas kanu yunaduna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ka sa'irin nas sababin saukar wannan aya an ce mutane suna kiran annabi kamar yadda suke kiran wato sauran mutane بعضهم يقول يا محمد sashen su za su ce wato su kama masa sunansa بعضهم يقول يا أحمد wani ya ce Ahmadu ya Abul Qasim ko ku Abul Qasim da haka Allah sai hana wannan yace la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da bi an taqulu ya Muhammad kar ku faɗi wannan bal qulu ya nabiy Allah ku ce annabin Allah ya rasulullah fi lilin wa tawadhu'in cikin wato tausasawa da kaskantar da kayi wa hafdi sautin da kaskantar da murya bai halatta a kira annabi sunan shi ba shi yasa ana son ko da yaro ne aka sa masa Muhammadu to kada a kira shi da wannan suna a kira sa ko Mansur ko Mubashir ko Annabir Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da suna da ya kai dubu saboda girmama wannan suna eh ko da bai sunan shi ne baya daga cikin ladabi ka ji mutum yana kiran wani ɗansa Muhammadu ko ko Muhammad ko Muhammad wannan bai dace ba idan da sunan mahaifinsa ya sa ai ba zai haka ba ko da ko ba sunan mahaifinsa mubasharatan ya ajiye ba za ka ga ya ce masa dadi abba kawu waye waye da duk kalmomin girmama saboda annabi shine ba shi da girma a wurin kamala eh wannan yayi yawa a cikin wato zamantakewar musulmai kamar kano wannan ba za ka samu ba ba za ka samu irin wannan ba shi yasa za ka ga wato wannan sunaye kala kala kala suna fita a ƙarƙashin sunan annabi in ka je can amma nan garan gatsau malam kana cewa muhammad haba malam kai baka san me sunan ba Allah ma fa baya kira wannan suna haka duk qur'ani ba inda Allah ya ce ya muhammadu babu da haka mutane a kiyaye wannan ba karamin abu bane eh la taj'alu du'a rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da a rika girmama annabi sallallahu alaihi wasallama wajen ambacin sunansa kar ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada Allah ya san wato waɗanda suke sulalewa minkum liwadan wato suna masu ɓuya ya san da su zai musu hukuba falyahdari alladhina yukhalifuna an amrihi waɗanda suke wato fita daga umarnin annabi su ji tsoron kada wata masifa bala'i ya sauka musu ba aw yusibahum azabun alimun qalawa okay ko kuma wani azaba mai girma shi ma ya same su wato a lahira Allah ya kiyaye na'am ألا إن لله ما في السماوات والأرض نعم وليعلم ما أنتم عليه نعم ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا na'am والله بكل شيء عليم kuma wannan wato a karkashin wannan aya zai ɗauka duk wani mutum babba kada a kira shi da sunansa babu girmamawa ciki yawwa akwai wani mutum an taɓa yi wani taro da aka yi taro duk wani magana da zai ci zai yi sai ce Muhammad set Muhammad kaza Muhammad kiyame da suna annabi kamar abun wasan shi yawancin mutane irin wanda ba su da tarbiya game da annabi zaka ji sai Muhammad ya ce annabi Muhammad ya ce irin wannan duk ba ladabi bane ga annabi shikenan shi kuma profesa ne bayan ya gama lecture shi sai wani mutum ya ɗaga hannu zai masa tambaya da ya ɗaga hannu zai masa tambaya to bai ce masa prof ba sai ya kama sunansa garan gatsau haka dalilin wannan sai ya yi fushi almajiransa sun yi fushi suka ce ta yaya zai yi wannan mutum profesa ne sunansa prof wane kai ka zo ka kira shi wane sai ce da annabi ne ba shi da daraja a wajen ku tun ɗazu yana cewa muhammad muhammad ba ku damu ba sai da na kira shi da sunansa To da haka duk wani mutum mai daraja a rika ba shi darajarsa wannan girmama Allah ne ba girmama shi ba ne. Don mumini ya san cewa dukkan wata baiwa Allah ne yake yinta. Idan ka rena mutumin kana ga bai isa ba, shi Allah yana ganin ka kai da kai san bai baka wannan abun ba. Ko da Allah kake ja ne. Eh? Ko sarakuna, ko malamai, ko masu kuɗi, kowanne irin makami a ajiye mutum ka ajiye shi. Annabi ne ya faɗa anzilun nasa ala qadri manazilin ku saukar da mutane daidai matsayinsu lokacin da mu'az ibn wato sa'ad ibn mu'az ya zo wato a lokacin quraiza annabi ya ce kumu ila sayyidikum ku tashi shugaban ku bai ce sa'ad ba to da haka mutum Allah ya bashi matsayi ka kira shi da wannan matsayi da Allah ya bashi wannan shine imani amma raunin imani ne mutum za a ce ciyaman ne kai ka rena shi ba za ka ce mutum liman ne kai ka rena shi mutum doktor ne kai ka rena shi mutum ofisa ne Allah ya bashi wannan makami kai ka rena shi bai isa ka biya masa wannan suna ba to rashin imanin ka ne ya kawo maka amma da mutum yana da imani ba zai rena baiwa Allah ba iko duk abin da mutum ya samu Allah ne ke bayarwa fa bai isa da karan kansa ko daidai da kwayar zarra ya samu na makami ba sai abin da Allah ya bashi kuma yana kawo wato zamantakewa mai daɗi ka kirawo mutum da sunansa da aka fi so ranar da mutane sun haɗu sun ce an ba wa wani makami kaza a gaban Allah hakan duk abin da musulmai suka haɗu suka ce abin nan an yi shi to haka ne sunan nasa musulmai suka raɗa ai amma wajen Allah shine sunansa aka taru aka ce yau wannan gwani ne an ba shi gwani a wajen Allah gwani ne aka taru aka ba da aka ce wannan zannan kaza ne kaza ne a fada to wanda abin ya ba zuwa wajen Allah ma sunansa da ake kiran sa ma a wajen mutane samu duk wani baiwa da yake tare da ita a wajen mutane yake samu kuma Allah din a wajen sa haka yake da haka yana da kyau a a rika kiran mutum da sunan da Allah ya bashi na daraja Annabi sallallahu alaihi wasallama yace daga cikin abin da yake kawo kyakkyawa wato zamantakewa tsakanin musulmi da kirawo shi da sunan da yafi so eh to kaji wannan darasi ne babba la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dukum ba'da alhaji alhaji alanguro alanguro malam malam liman liman dakta dakta hajiya hajiya kowa haji shi mishi makamin sa Allah ne bashi eh bal yahdharu alladhina yukhalifuna an amri kuma wani abin kauyen shi ne yake kawo shi amma a birane da aka yi waye ba za ka samu wannan ba kowanne mutum dama za ka ji ana cewa yallaɓai alan guro da sauransu ana girmama shi ko ba san sunan shi ba shi Ahmadu Tijani bai taɓa cewa mutum musulmi sunansa garan gatsau ba kowa zai ce sayyidi fulan sayyidi fulan haka yake fara fal yahdharu alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim a ubangiji ce inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard su san cewa da abin da ke cikin sammai da kasai mallakar Allah ce halittarsa ce bayinsa ne bari ya alamu ba an tuma alaihi ya san duk abin da kuke kai na imani ne ko munafunci ne kuke da Allah ya san da shi zai sa kayya wa yawma yurja'una ilaihi kuma ubangiji ya san ranar da za ku koma gare ku gare sa فينبئهم بما عملوا يساكا مسو da ayyukan da suka aikata alheri ko sharri duka dan wallahu alimun bi kulli shay Allah ne ya sanin komai ne ya san da shi wannan aya ta karshen nan ita ta hada suratul furqan wato da ita suratul furqan ta sauka ne a bayan yasin wasu sun ce fatir ne amma dalilin wannan aya sai aka hada su eh a wato ina ga za mu kwana a dan ba sai mun shiga sabuwar sura ba insha Allah sai gobe za mu shiga assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh